إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna 22 ne ko? 23 ga wata na shawwal hijira hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da 26 ga wata na wata na shida shekara dubu biyu da goma sha tara ta yanwa ganin cewa bayan sai da karatu dalilin azumi kuma bayan azumi ya kare aka tsaye da hutun sallah wajen dai kwana 40 da 'yan kakwai kusan 50 rabanmu da karatu kenan insha Allah yau bayan dai darussa da aka yi Allah bai kaddara ba na tafsiri da na bulugul maram yau dai na mota malik da izinin Allah za mu yi shi insha Allah yau za mu yi darasi na goma sha uku a littayin mota ta imam malik darasi na goma sha uku darasinmu da ya kare ina ga an yi bayani ne muna cikin ƙarshen kana muna cikin baban maganar wanda sake sallah ga wanda ya sallah da janaba bai tuna ba sai daga bayan ya sallah maganar in yayi wanka zai sake wannan sallah ina ga kan shi ne dai muka yi ta bayanai abinda Allah ya kaddara illa ganin za mu tashi babu na gaba a jumurce bayani da ya gabata idan mutum ya yi mantuwa ya yi sallah da janaba sai daga baya tana zai zo ya yi wanka bayan wanka kuma ya sake wannan sallar da ya yi kamar da umar bin khattab ya wakana gare shi kuma nan idan mutum limami ne ya yi sallah da janaba shi kadai wannan abin ya shawa idan ya yi wanka ba sai ya kuma gaya mamu ba sallah da na muku kaza da janaba na yi ta ba bukatar haka kurin asirin kariye kurin ka je ka yi wanka ka sake wannan sallah da kama jama'a su ta su ta yi haka yake hukuncin ga wanda yan mantuwa ya sallah babu arwala shi ma haka ne shi kadai ko da limami ne za shi ya sake arwala ya yi wannan sallah dai babu arwala ya limami ne mamun shi ba sa sake sallah su ta su ta yi inwa bambancin sallah da arwala ko kai sallah babu arwala ko sallah da janaba bambancinsu da sallah da najasa a jikinka ba ɗaya ba ne sana bambanci ita idan kai sallah da najasa a jikinka kashi ko wutsari dai daga dai wani abu daga cikin najasa kai sallah da shi baka sani ba sai bayan ka kare ko ma lokaci ya huta to a nan kurin za ka wanke wannan najasa saboda sallah ta gaba sallah da kai da najasa a jikinka ta tsira shi ne mammanci amma da babu arwala ne ko da janaba wannan dole daga baya sallah ya sake ta da maganar cewa amma da muka yi ne na ƙarshe maganar cewa mutumin da ya yi mawalki da ya mawalki bai gani ba mana ya yi mawalki iya saduwa da mace na jima'i amma kuma da ya halaka bai ga komi ba a jikin shi wannan baya wanka baya wankan komi kurin zai cigaba da hakokin shi amma da ya mulki bai tunanin ya ga mulki ma amma da ya tashi sai ga abin janaba a jikin shi to yanzu ko da bai tunanin ya ga wani abu tun da ya ga janaba a jikin shi dole ya wanka saboda hotel wannan mani kenan a takaice hotel mani ke sa wanka hotel mani da ya yi a mulki shi ke sa wannan wanka da duk da bayani ya gabata maganar hotel mani ba kowane hali ba ne ba take wajabta wanka sai in ya wuta da sha'awa hutan mani ba ta sha'awa ba ta rashin lahiya ko na abu daban koma bayan akan sa mutum bayan yayin wankan janaba sai wani mani ya wuto ko ya gangaro ba mai wanka biyu wannan abin da ya sa ka mai wankan ya kare ko da ya gangaro daga baya ba bai sabon wanka haka irin masu wuta na rashin lahiya shi ma ba mai wanka wannan ba musu wanka dalilin kuma matsala ta gaba akwai abin da yake samun wasu matasa ko wasu mutane na wadi da yawa ba sa gane ba sa bambance wadi da shi da mani sai ka ga wani dillocin da ya ga wadi sai ya je ya wanka me za ka gane bambancin wadi da mani ba ta kama ba ta kama kowanne iya da kabri bambancin su na farko shi mani dalilin sha'awa kuma kaɗawa yake kadawa ka da zai sha balle ga namiji amma shi waje bai kadawa iya zawa kuma galiban bayan wutsari bayan ka kare wutsari da wanda gani ya kado daga gaban ka mai kabri ba mani ba sunan sunan shi wadi ko wadiyu kenan wannan shi ma ba abu kaman wutsari yake yanda ake wanke wutsari haka ake wanke shi ba mushi wanka wannan shine abin da muka ɗauka a wancan bayani in dai kurin kuma da maganar cewa sai kurin kaga janaba ko mani a jikin tuwaka sai ka mance wannan manin yaushe ne to an ce za ka ɗauki ƙarshen barci da kai da wannan tuwa sai ka yi wanka ka sallaci sallar ka sake sallar da kai ta ƙarshen barcinka da wannan kaya misali sallar asuba yanzu da mace na gani da magana da isha na gani sai na tuna wannan kayan da su ne barci na rana misali ina rana ne kenan la'asar kenan magarba isha an kuma barcin dare ne da su yanzu ya dauki kurin karshen barci ko kwanan nan yana barci da su zan dauki karshen barci da ne da su kenan zan kadara a shi ne na samu wannan janaba ta mulki he in yi wanka in yi sallar da na yi bayan wannan barci duka na sake ta wani shi karshen karatun da muka yi a darasi da ya wuce darasi na goma sha biyu yanzu za mu tashi gusul mar'at idza ra'at mithla ma yara rajul maganar wanka da mace za ta yi na janaba kenan idza ra'at mithla ma yara rajul in ta ga irin abin da namiji ke gani misali da namiji ke gani iya saduwa da mace na mulkin jima'i ita ma in ta ga haka ita ma za ta yi wanka kin yanda namiji ke wanka dalilin mulki ita ma mace za ta yi to me hujja imam malik ya wannan babu zai kama dalilai na yin haka ya fara da haddasa ne an malik kamar da kina yahaya wanda yake rawi kin an malik yahaya bin yahaya allaisi ya ce haddasa ne an malik an ibn shihab عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أن يكون شبه abin da yake ruwayar cewa urwa ke ba da labari un musulun baba anas bin malik baba anas bin malik ta ce wa manzana sallallahu alaihi wasallam tana tambaya ne me matsayin almar'atu tara fil manam mithl ma yara rajul ya manzan Allah me matsayin mace in ta ga irin abin da namiji ke gani ke na saduwa na jima'i ita ma ta ga haka ta ce a taqtasil ita ma za ta yi wanka sai manzana sallallahu alaihi ya ba ta amsa da cewa na'am fartaqtasil na'am eh za ta yi wanka ita ma ta yadda namiji ke wanka ita ma haka za ta yi wanka aisha tana zamne sai aisha da ta ce mata uffin laki kanta amma gitinki yo wahala tara zalikal mara mace ma tana ga haka tana da namiji sai jin haka shi kuma manzala ya zamne dai ya kasansu sai manzala ce mu aisha taribat yaminiki nan taribat yadaka taribat yaminu wannan kalmomi asalin kalmar a larabce kamar da ma wannan wuke cewa ma'ana iftaqarta ma'ana kaman kai ma'ana kai talauci kamar da ce talauci to mu irin wannan kalmomi irin su qatalahu Allah qatalaka Allah la umma lak la abba lak sagalatak ummuk kalmomi ne da laraba suna yin su wajen tsawatarwa wajen tsawatarwa ko kudatarwa suna yin su ba suna ne ainihin gundarin kalma ba a ci kasa da kalla sanar ta kuma kowa ta asara ka la'amula ka baka da uwa wa kuna bai da uwa ko la'abula ka baka da uwa ba dan shi bane ba suna kawo kalmomin a wani lokaci kamar zan sa hausa zan kawo kalma asalin kalmar a hausa zan zali zan zai amurgiya ka ce shayya kaga ka ce shayya kun shi ya bai damuwa amma ya san ba kana nin shayya mara uba ba yana abin yabo da shege dan banza akwai daga masa amma ce abin da ku ainihin kalmar zaki ce bata kyau amma an kawo ta a wani wuri daban wanda ma'anar ta ba na gina ba ana kawo kalmomi a wajen yabo misali amma sai kalmar mu mun bata kyau to su malaba san irin kalmomin tarbata ya daka sakalar da ummaka la ummaka la abala haka suke kenan kamar da kamar annabi kamar nan ya wasu tsawatarwa ya zaki wannan kalma ta kice mace ba ta ganin irin abin da mace ke gani ومن أين يكون الشبه دقا إنا أكي سامن كما إذا ما تشعر بطل قومي دقا إنا أكي سامن كما كما أوا دقا إنا أكي سامن كما wannan shine abin da anan kenan kaga wannan ruwaya tana karantar da mu cewa mace tana mulki irin da namiji amma ba mai kenan gari mai akwai mata da ba sa yi inda mata duka suna yi aisha bata magana kenan da iya kanta da kai ba duka mace ba take yin mauliki irin na kenan na namiji haka magana take wasu na ci a ai iyawa da maza annabi ne ba sa yi da maza Allah bai mauliki irin wancan shi dai a takaice dai kurin wannan iya karantar da kai da cewa mata ba duka suke yi kurin gaskiyar magana kuma idan mace ta yi mulki ita ma za ta yi illa za mu ga ruwa ta gaba na abin da zai kawo ba kurin mulkin ba za mu ga me zai kawo wankan cewa akwai dalili ba wani mulki kadai ba wannan ruwa da muka gabata kamar muka bayani ta inganta hadisin da ke sahih na gairi sai ruwa ta gaba ta biyu da imam malik ya kakan wannan masala yace haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an zainab bint abi salama an ummu salama zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا, إذا هي إذا هي تلمت فقال نعم إذا رأت الماء zainab binta abi salama kenan tana matsayin kamar shi mai tana matsayin mai kace kamar agola a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kin dai ummu salama ce take ba labarin cewa ummu sulaim ta zo kenan ummu salama take ba ta labari to ummu salama ba ta kenan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama take cewa jat ummu sulaim ummu sulaim ta zo wani ummu sulaim wace ummu sulaim wata imra'atu min ummat abi talha matar abu talha al-ansari baba anas bin malik anas kiran baba shi ce ummu sulaim ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa ya rasul tace ya rasulullah ya manzo Allah inna Allah la yastahi min al-haq Allah bai jin kuma barin faɗin gaskiya mana Allah bai kunya ba mana bai kamar Allah ya hana yin kunya wajen faɗin gaskiya idan ba kunya kan gaskiya nan me magana ce ta yi muda abin da yake da alaka da kunya ne ta abin da shi yayi magana mu'amala mace ta yi ko ta namiji tambayar zaman akwai kunya ba magana addini ba magana kunya cikin mana addini sai ta yi shi muda magana ta da magana Allah bai jin kunya mana ba kunya ba ta hana faɗin gaskiya amma addinin Allah ba magana ba magana ba ta hana faɗin gaskiya tana mana gaskiya ne abu ne هي تكتش هل على المرأة من غسل إذا هي تلمت يا رسول الله شن متمازة وانكا انت يا مولكي يتش نعم أما إذا رأت الماء كنا انت قروا nan kenan irin namiji kenan yanda idan kai muhuliki na jima'i baka ga komai a jikinka ba baka wanka ko da kaga mulki to ita ma he kaga ruwan ne ita ma mace nafsa ce ita ma mace in dai ta mulki kuma ta ga ruwa ya fito ta shiga barci za ta yi wanka na janaba magana ke gane ko yanzu wannan magana yanzu kenan mun kare ta tabbas ya tabbata ya tsaya akwai wannan ruwayoyi tabbatattu kuma wannan dan ta bayan hatta imam bukhari ya ka ruwaya hatta imam muslim yanzu masala da yanzu mun ɗauka ko in mace inda namiji ke mulki ya yi wanka in ya gauna abu ita ma mace ke din hukunci guda ne a tsakacin kwanan sai jami'in wasu janaba wani babi ne da yake haɗa wasu masa'aloli da suke magana akan wankan janaba haddasani yahya an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana yaqul la ba'as an yughtasala bi fadl mar'a ma lam takun ha'idan aw junuba wannan ruwa ya hadisi ne mawquf cewa abdullahi bin umar ya kasance iya fatar cewa iya fatawar cewa la ba'as babu laihi an yughtasal bi fadl mar'a ayi wanka da sauran mace da ta yi wanka amma anan sai ke cewa malam takun ha'idan aw junuban mataka matar ba mai haila bace ba ko ba mai janaba ba ce ba don ta sauran ruwa za ka iya wanka da shi na janaba kenan a nan idan mai haila ce ko mai janaba ce kenan ba a wanka da shi a wannan fatawa ta abdullahi bin umar sakan bayan maka yi maganar shin huda a yi kokarin bambance hadisi mawqufi da marfu'i shi abin da yake fatawar shi haka ne mun tabbatar da ruwayoyi ingantattu ruwaya ta bukhari ko muslim ruwaya ta tabbata kai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka kai ɗaya cikin matan shi ta yi wanka ya zo zai yi wanka da sauran wannan ruwa ta ce ya rasulallah inni kuntu junuba ne wa na yi ina da janaba na yi wanka da wannan ruwa da za ka yi wanka da sauran shi ya ce inna ma la jinu ce mata ai ruwa bai janaba in ba ruwan ruwa da janaba wannan ruwa ta tabbata ta goge da wani abu da zai kawo maka cewa idan mace ta haka mai muna ma ce ta aisha ta ce ruwa ta tabbata tana wanka tare da annabi sallallahu alaihi tana doka iya doka amma tana rage mun iya rage kike kwace gaba daya kike rage mun kin tare ma suke wankan gaba daya a takaice dai babu wata mas'ala babu matsala idan mutum ya yi wanka da sauran ruwa wannan fatawa ce ta abdullahi bin umar to mun ce mun samu fatawa ta hadisi marfu'i manzon sallallahu ya yi kenan kuwa wannan matsala da mun kanta shi rashin samun magana a wajen shi yasa kenan zai wani hukunci mun samu marfu'i kenan mu gufin ba za mu yi hukunci da shi ba mu ce ba a wanka ba a wanka da sauran mace dan ta yi wankan janaba ko haila ba a wanka ba ana wanka mu shi wannan abin da ke wuri shi na abdullahi bin umar rashin samun wannan abin da ya kaka nan rashin samun wancan labari ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wanka da shi kuma ya ce ba da yi ruwa bai shi zai hukunci shi wannan shi ne kamar tambayar dan wayi a darasin mutum darasin mutum azumi nan me yasa kisan bambanci irin wannan kaga nan shi wannan sahabi ne amma ya fatawa akan abin da ya sani to wani sahabbai yan uwan shi kuma cewa jamhur kan ibn ibn abdul ya ce jamhurin sahabbai kan haka suke jamhurin sahabbai kan cewa ana wanka da sauran ruwa na wani dan yayi wankan janaba ko na haila inda ruwa saura mai sunan ruwa za a yi wanka da shi na janaba ko na haila wannan haka jamhurin sahabbai suke ba faɗa kan shi sai me yake cewa wa haddasani kuma ruwa ta hadisin makufi amma ya inganta hadisi ne makufi sahihi shikenan ya tabbatar ga abdullahi bin umar yayi haka ko ya wannan fatawa illa muna da ruwaya marfu hadisi marfu yanda za mu aiki da shi sabanin abin da yake wannan wurin a rubuce وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه ما رواية مالك النافي عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب ينزها أتكين توا وهو جنوب إيا تكين حال جنبا زي زوا ثم يصلي فيه يصلى أتكين ونن كايا nan ka san akwai wani ababe akan mutane da yawa mutane in ba mutum karatu bai zai ɗauka wai idan kana da janaba in ka sa kaya bale ma kai zuwa kaman kayan sun ɗauki janaba da yawa akwai masu irin wani tunani amma ba haka bane ba kuskure ne ba ruwan kaya janaba wani abu ne ma'anawi ma'ana ce ba abu ne ba wai gashi kan jikin ka koma jikin ka koma janaba ta kada janaba ce wani abu ne hissiyan ba ma'anawi ne abu ne ma'ana ce dan kai kana da janaba akwai ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo wanda abu huraira radiyallahu anhu sun gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina sai bi su can annabi sallallahu alaihi wasallam da ya diba ya ga babu abu huraira can da kuma sai kotse ita kai abu ya aka yi muna tare ba shawara ko ka sallabe ya ce ya rasulallah wallahi ɗazu da magamu da kai ina da janaba ne shi ya sa ni ko ina kyamar tahiya da kai da janaba sai manzo Allah ya ce subhanallah inna al-mu'min la yajus subhanallah to wura al-mu'min mu'min bai zama najasa mu'min bai zama najasa dan kan janaba ta kai kaman karan kanka ka koma kashi ko tsari gurin dan kana da janaba a mummuni bai zama da jasa Allah ce inna min mushrikun najasun sunu najasa mushrikai amma mummuni bai zama da jasa dan kana da janaba ba ta kai kanka ka koma na jasa alƙashin wannan magana take zawa ta in ya kama shiga masallaci ba a cewa ai kamar wani janaba ta shiga masallaci zai na wani wani abu ma'anawiyan shiga masallaci ya kama shiga wani abu ba sallah ba ce ba kawo a ce ya zama da jasa sanya da janaba mummuni lanjus bai zama na jasa kin tsayir ne haka ce mishi abu annabi ga abu huraira kenan kai damu tanan kenan dan dai ya ku tashman abdullahi bin umar to kenan shi ma kenan iya yakan yi zuwa a cikin kaya kuma yayi sallah a wannan kaya ba tare ba da ya wanke su wannan shi ma hadisi ne wanda yake sahihi kuma ku وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواري جواريه أي كان يغسل جواريه رجليه ويدينه الخمر وهن حيض أبدا وانا رواية مالك عبد الله بن عمر ناكي تشوى إيادا باي أماتا سكن وانكي ميكا هوش ya mai kawasa wanke mashi kuma ya ce wa yi kumara kuma za su ɗoko almalaha da yake sallah alhumara mu ce malaha kurum duk abin sallah wanda an ka tsaya bakin wani tsayawarka zuwa goshinka shine alhumara mu ce almalaha duk wannan suna wanke mai kawa kuma suna kame malaha wa hu nuhuyad suna cikin haila kidan haila ba ta hana su wanke mai kawa su ɗauko mai kaya na sallah kenan nan me so kawai ma malik inda har jikinsu najasa ne dan suna haila ba za su taba shi ba su mai arwalla su wanke mai kawo wajen arwalla kuma ba za su ɗauko mai ba abin da yake sallah sai ta ranar sallama ya iya cikin masallaci ya ce mu aisha na wurin yi kuma raka mun almarha ta ce ya rasulullah inni gudu ina cikin haila haila gare da su tun haila ki da tafiye da ki haila ki ba da take ba haila ki ba da ki zame ko mun ta ɗauko mai malahar ta aisha kanta da wani hadisi da ta kaka nan kai manzo Allah ma ya haka dole ya kawo dalilai ka san ina baba an ba da nasi ba ka san hada akwai kullu ta tunani wannan hira akwai wannan kullu ta fito abin zani a hankalce to tun kana janaba kuma ka zuwa ka taba ka akwai masu irin wannan magana to dai ga nasi da yazo sai wannan abin ba lahi ba matsala bace ba eh ba matsala bace ba dan kai zuwa da kaya da janaba ko dan kin yi zuwa da haila a jikinki zuhoki ba najasa ba ce bayan zo na hukuncin na maganar mace kenan maganar haila ba ta ɗaukar janaba kenan yadda mai janaba jikin shi ba najasa ba ne ba hak shi ta ma haila mai jikinta ba najasa ba ne ba shi ne nasin da muka ɗauka anan zu na abdullahi bin umar ko na karanta muku ya tabbata manzo Allah ma ya haka iya da iya ya kira Aisha da kamishi abin sallar kuma iya wannan hali ya ce wasu ila malikun an rajulun lahu niswa lahu niswatun wa jawabi hal ya ta'uhunna jami'an qabla an yaqtasim fa qala la ba's la ba's an yusiba ar-rajul jariyatayhi qabla an yaqtasim fa amma an-nisa'u al-harair fa yukrahu an yusiba ar-rajul mar'ata al-qurra fi al-yawm al-ukhra فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك ينزنا أبن ديكي تشيوا وسئل مالك أنوى إمام مالك تنبيه رحمه الله تنبيه ميأكا إمام مالك أما تنبيه الرجل له نسوة وجواري mutum iya da mata na aure da kuyangu bayi zamta sadaka don su ba su da limit ba su da iyaka ya ce da halinka mata aka yanke maka hudu ko yanguwin da akwai su kono ne babu da sayi to mutum ya dace iya da mata da kuyangu da mace da bayi hal ya tsohunna jami'an ƙara'an daga tasirin zai iya saduwa da su gaba ɗaya da wanka guda ba tare ba da yayi wanka daga nan zuwa zuwa nan faqal sai imam malik wannan tambaya da aka mai sai ke ba da amsa kamar haka ya ce labasa an yusiba rajul jariyataihi qabla an yaqtasil babu laihi mutum ya sadu da koyangu biyu kenan ka je wajen wannan ka je wajen wannan nan ya hada da biyu da misali ne daga nan da ka je nan kun ba magana abu ne kayi nan kuma kayi nan babu laihi ka je wajen koyangunka ka je wajen wajen wannan dan su ba su da magana kwana ba su da hakkin kwana kana iya zuwa nan ka je nan ba tare ba da kayi wanka a tsaka ya ce fa'amman nisa'ul hara'ir amma mata iya fayukurahu an ƙi ba a san an yi sibar rajulun mar'ata da hurrafe min ukura ba a san mutum ya je wa wata mace rakwanan wata kenan shi zai kawo kaje wajen kaje wajen ko kenan rakwanan wata ne a yi tana kwana gare su shi zai kama kana maganar bai halitta ka je wajen wata wajen a wajen kwanan wata amma ta yawa maganar baiwa don baiwa ba ta da rabon kwana sai ce babu amma ita ya ba a zuwa nan a je nan a kwanan wata tunan akwai mas'alar cewa ita diyar ko su diyan he ɗaya ta amince ka je wajen wani ɗalwata a kwananta babu laifi ka zagaya haƙƙinta ne ta dama ai ana neman adalci ne sai ta yayi ko suka yayi kamar yadda mata da suka yayi ma annabi zuwa kwana gidan Aisha ba da kashe rayuwar shi suka ce ya tare gidan aisha radiyallahu anha kamar da kuma ina ga maimuna ce ta ba aisha duka makwananta gaba daya wannan sauda sauda binta zama'a bayan ta tsuwa shekaru sun yi nisa ta ga kunan ita wata bukatar namiji tunanin matsala ina yanzu matakka amma magana kwana na wani ba aisha haka yake ɗaukan kwana biyu ta aisha sai suna kwana ɗaya su kuma ta kwana biyu gare ta yake asali rabon kwana na mata asalin kwana ɗaya ne yake to amma muna al'adar mu kaman ka'ida ce kwana biyu biyu ne wannan amma su amince masa ji zati ba laifi ne ba a yadarci ne amma in suka ce a mu kullun kul ba wani magana kwana biyu suna haƙƙin su sai da ba sun haƙƙin su sai da kwana biyu ba kwana ɗaya baka amince baka ce nubin ya ba a haƙƙin su ne kwana daidai na shari'a amma suka amince kwana miji kwana biyu biyu ba laifi bane ba sun amince a kwana biyu nan kwana biyu kwana biyu nan kuma suka ce kwana uku uku ba laifi bane ba kuma suka ce sati sati ne ba laifi bane ba amma ya zama to a yi adalci kuma da yadda su kenan da abin da ya wuce kwana ɗaya kuma ya da amince mata kwana ɗaya ne wannan kuma da haka da ka'ida ka ta aji kana nan yau haka manzo annabi ke yawo nan sai sama yawo ke matan shi je nan gidan wannan yau gobe iya can gobe je bi a can haka ke zagayawa da yazo kashin rayuwa ne ganin ba lahiya suka ba shi dama ganin yadda yake jin daɗin zama gidan Aisha sun san dai abin da Aisha suka ce ka zama na gidan Aisha ka tare da gidan Aisha dan ya zo bai lahiya sai ka ce to yake kasa iya tare da wuri guda yake hirar su sai ce a ina nake yau ci gidan wance gobe wa gidan wance gobe wa iya ana zasan zana mishi sai su gano dai gidan Aisha yake hali da su lamun barka ka zauna gidan Aisha kuran gaba da kuran ka tare a can kuran haka suka bar mishi dan dabi'a ce ta Adam ko ya san haka yake Aisha ta yi sayuwa ga gaskiya nan dabi'a ce duk da ya santa amma kaga bai kwacewa kwanan amma dai an san ya santa haka yace ya kowa san a cikin mata aka ce cikin maza ce babanta sai yanzu dai a nan kenan imam malik yake magana su mata a kwanan wannan ba a zuwa wajen wannan wannan mai sunan shi ana cewa ya kewaye ko ya samu ga laihi ne zalimci ne babu adalci amma saɓa bayan da mata ba ke ko al'adarmu ake fassara kewaye kusa ta kwana mu haɗa da ma'anan mata suna fassara sata kwana da ya ce masu shi shi ne shegi ta suke duk ɗan da aka je mutum ya kewaye wajen mace ba kwananta ba ɗan wannan shi ne shegi aka zamu da haka suke hori a hausa mu da ana al'adunmu nan amma ba gaskiya ba ne ba a shegi a gidan almi ɗa ne uban shi ne shegantaka eh uban shi ne shagantaka ya kewaye ya yi zalunci kuma wannan kewaye zalunci laifi ne laifi ne a wajen Allah hama gobe kiyama ana gwada masu zalunci a yi kiyama da alama ta shirya wajen jiko laifi ne amma wannan laifin bai sa wannan ɗa ya zama sheki wani abin ya zama akan mutane kamar da gaske haka wata mummugu a ƙarshen wani abu na kan mugun abu sai su ce idan aka samu wani katari kana da mata biyu ko ko sama da haka ya kai wani katari da wance da wance ya suka haihu ɗaya rana ya ce ɗan shege ne Allah ka tsada da ka kuma suka maka ba haka suke a suke ya kewaye wani jahilci ya kawo ka abin da ya kawo ka ca suke wai al'adam ta ake ai ciki wata tara yake da kwana tara to ganin ciki iya wata tara da kwantar daidai ya aka yi aka haɗe rana kenan ya je wajen matar da kwanan wanci kwana ɗaya kenan a daren wanci ya je wa gidan wanci wannan sai da maza ne daga wannan sai ya saba ma shari'a ya saba ma ilimi science ya saba ma ilimi na likitance na dan adam a shari'ance babu inda kai magana babu inda aka ce mata ciki ko yanzu a yi hushi Allah ya ce ko annabi ya ce aiho ciki wata tara da kwana tara daidai wa waɗi sai dai aikatari aka sama katarin haka amma a ce ka'ida ce ta aihuwa eh ɗaya wata ta kwatar wani hira ce ya kuma sama cikin magabata ko da wani kuskure wanda sayin da ya na duna gaskiya magana ba haka bane ba ba haka bane ba ciki kan iya tara ƙasa takwas ma har takwas zaka yi gano ciki wata takwas abin da zahiri sai aiho budurwa sabo arme kowa san dai ga an kada kiranta sai ga wata ta rubuta ga masayu kuma dai kuma dai dan mutumin ne ba ma shakka kan shi ba da wuya cikin farko kyauta tara da wuya kyauta tara cikin farko da wuya kyauta tara dan me da zai da zai cikin farko sun ce su dalilai na wurin ya matsa kaza kaza wasu dalilai da wuya cikin farko kyauta tara wannan abin ya sa mutane da shuba cewa ma akwai wasu ɗauka akan mu akan su idan ciki bai wata tara ba a ce kullum tana ta baiwa ta tafasa ayu tana ga wannan lokacin natije ne kawo magana wannan rikici ga iyalan shi kun yace sa shuba kaɗan sai Allah ya kama shi wala dai zai huda ta ita sai tana gidan shi kuma ya san shiga cikin nabi da aka yi wata takwas kai da aka yi yaran ko nabi inda can da ya ce ta zato yanzu a gidan shi ne kuma takwas kai aka yi yaran aka yi yaran a takaice wannan lissafin kan maka sai a kanka ko su sa a kansu idan matan mutum sun ayo ɗaya rana a ce wai kewaye ba wani kewaye kudin katari ne ita kuma kewaye laihi ce zalunci ne amma dan wannan bai zama shegi da ne kan kona dan halak yace fa amma nisa al-hara'ir anani yace fa amma an yusiba al-jariyata thumma yusiba al-ukhra wa huwa junubun fala ba'sa bi dhalik yace amma bayu ne bayu ne wani basa kwana ka je wajen wannan baka yanka ba ka je wajen wannan kana janaba wannan fala ba babu laifi kan haka dan wa ko ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatata annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi an ce dan shi ya wakana tabbas so guda wani lokaci ya kewaye wajen matan gaba da adadi guda gaba daya kuma da wanka guda wanka ɗaya duka ya zagaya kuma da wanka ɗaya tunan ne ma'almar ke cewa to kai yanzu in suka baka uzuri kaya wasu na cewa suka wani uzun babu layin komi ba su matan hudu ko nawa suka ce ba maiman ba matsala ko ce ta yarda shari'a ba ta ce ba ta kanta ka duka Allah dama adalci ne kayawa ko ce ya ce fala ba a sabi zalika jin haka kiran ba kenan ka ji wajen wajen shi wani iya dan nan ya kama maganar bayu da su ba su da haƙƙin ran kwana sai kama maganar bayu yace wasu ila malikun arrajulun junub wadi'a lahu ma'un yaghtasilu bihi fasaha fa adkhala usbu'ahu fi liya'rif al-har al-ma' min bardihi nan an wa imam malik tambaya rahimahullah ce me matsayin ce wasu ila malikun arrajulun imam malik tambaya arrajulun junub ga wani mutum mai janaba wadi'a lahu ma'un aka ajje mai ruwa na wanka ya ka tasirfi zai wanka da shi fasaha haimantuwa fa'ada kala usbu'ahu fi ya sanya ya tsashi a cikin ruwan li ya'rifa harul ma'a min bardihi dan ya gane ruwan iya zafi gare shi kusan gare shi qala malik in lam yakun asaba usbu'ahu adan fala ara dhalika yunajjisu alayna ma ya bada amsa idan ya tsadde ba ta da najasa babu wani wannan ruwan bai zama najasa dan ya sa hannu a cikin iyar janaba nan yan wa menene duk da kullum sa magana namiji mata ma haka ne shi wani abu akwai abu akan mutane balle mu anan da na san muna muna yara ta ake idan mutum iya da janaba sai je ɗauko ruwa a randa ko a dawar ko a ina daga ya kuskure wajen moda ya taɓa ruwan ya ce ruwa lalace anan ba ba ya gana ku sha gaba duk muna muna ji muna ra ta ake daga mai jana ba ya taɓa ruwa ko da ya taɓa ta ruwa yana da ci ya ce ya tattalin ruwa da wuri ya sa a dana ya ajiye ta kwayaji in yi taɓa ruwan da janaba ya ce ruwa lalace duk hira ce a taƙaice kenan taɓa ruwa da janaba bai ɓata ruwa amma sunna ce misali gama kamance a sunna iya cikin sunna idan mutum zai wankan janaba kahin ya sa hannun shi a ruwan ana so ya wanke hannun shi bakin wuyan hannu wannan sunna ce wannan ɗaukan wannan bayanin da ake na ya kamata a wanke kayi a sami ko sai su ɗauka hannun ne na jasa a a sunna ce mai zaman kanta ko da alwala ne amma saɓanin haka don ka sa hannu ba a cewa ruwan ya lalace to zinan magana imam malik rahimahullah wanda yake cewa in a hannun ba ƙazamta to yanzu mu koma baya hannun da ƙazamta sai ya sa hannu a ruwa ruwan lalace ni bayani a baya ruwa bai lalacewa sai in najasar za ta mai illa za ta bayyana a wannan ruwa a yi bayani ɗanɗano ko wari ko kamaku amma don kurin ta shiga bayani ya gabata baya ruwa shi ke kare najasa batta mai illa ya ina ta tasiri kan ɗanɗanon shi ko kamar shi ko warin shi mun kanta ruwa ta bi da a baya rijiyar da an ba annabi labari ga matsayinta na shara sauransu amma annabi kuma ke ruwa bai zama najasa shi ta karya ta da dai dalilai da dama na aiki da ruwa wanda dai bayan mun karanta yadda hatta a mazaba ta malikiya na matsayin ruwa na imam malik matuka ruwa ba canzawa ba yayi da wani abu mai ƙarfi na najasa inda mu ana muke ɗaukar hukuncin ruwa da wahala ko sabulu sabulu an an sa abu do iya warin budo ma na roba wannan ruwan iya warin roba ko iya warin roba sai ka kawala ko ko iya wa abu dan an taba dauko essence amma an wanke yanzu an jama da essence wannan ya daga akwai wani essence kin ruwa ruwa na race me yasa karkashin cewa ruwa in ya canza kurin daga ya canza da wari ko dandano ko ko kama ya lalace su kuma asalin magabata suna magana jamhur akan inda najasa ne kenan ba duka canjin ba jin wari ba ko kamata ruwa take ɗauke ingancin ruwa inda jamur sai in najasa ce kuma ce imam malik imam malik ko da najasa ce shahin ta illa ku amma kaga ana muna wahala kwarai kan hukuncin ruwa muna shan wahala kwarai wajen ruwa ko a shi an sa a tanu ya jajija an sa a roba ya warin roba an sa ka ta kanka wahala ba wani wahala ruwa da kurin ruwa ne matakala mai sunan ruwa kurin da wani warin isas ya shiga cikin shi ana jin wadan warin isas ko warin roba ko wani warin ko ya ja tanu iya nan ruwa tsakake za a yi wanka na janaba ko haila kuma a yi arwala da shi bai komi na tasiri kan shi ko mun muke taba kan wahala kan shi kurin kamar ce ba ma imam malikin haka ne ba mun kama magana na misali da cikin hara ta mai risala a ta mana magana a malikiyar imam malik ga mazhabin shi kuma zai gani haka a littayi na kusa iziya saka mai iziya ya hukuncin ruwa kaɗan na wanka ya ce ko na arwalla sai najasa ta hada ciki amma ba ta jirkitar da shi ba mai mai iziya ke cewa iziya sai cayi babu laihi amma in an samu wani yayi to dama an kama ruwa mai kazanta mai kazanta amma ce yayi in aka yi arwalla ko wanka arwalla ta yi wanka yayi in ji mai iziya mai risala ne ya kawo mushkilar cewa idan ruwan na arwallah ne ko na wanka wani abu na najasa ya fada ko da ba ta jirgitar da shi ba ruwan ya zama najasa kai mushkila kuma duka malikiya ne wa kashi ne ke muhimmancin ta ce magana wacce ce magana wannan an ce wannan magana ta mai risala ya ɗauki shi mai iziya ya ɗauki ibn qasim ra'ayi ibn qasim shi ra'ayi imam malik shi kuma mai risala abin da ya samu ya ɗauki ra'ayin sunun sunun kowa ta azubin kasan kina mana malamin shi ne ra'ayin sunun ne dauka shi mai iziya nassin hadisi da makaranta baya alma la jitu shi'un ruwa bai wani abu mai rashin najasa sai in ya canza da wari illa mun muku bayani abinda yake nassin ingantacce na ruwayar inda lama la jitu shi'un ruwa ba abin da ke bi najasa amma tahir ruwa tsakakke ne ba abin da ke bi najasa wannan shi nasan hadin da inganta amma cewa illa ma ga tsamu alun wa ruhu wannan ruwaya duk inda ta zo bangaren isnadi ba ta da inganci amma ku shi malamai ke cewa babu wata wani abu a cikin fiqhu inda malamai duka suka yi ittifaki akan raunin ruwayar hadisin kuma suka yi ijma'i akan hukuncin manan magana duk malam ijma'in al'umma ne duk da mu ruwaya wata kawon da dalla dalla amma ganin cewa ruwa an ce iya mai tsarki ne ba abin da ke mai najasa to amma an yi ijma'i kuma idan najasa ta canza shi ta canza warin ruwa ko kamar ruwa waɗannan ruwa ya zama na jasa wannan shi ta ijma'i da musu muna hujja da mi da qur'ani da sunna da ijma'i ko hada kiyashi a lokaci don shi madogara nan ijma'i ne ba hadisin bane ba ijma'i ne nasan hadisi na matsala amma nasan da ya tabbata kurin ruwa tsakakake ne baban da game da shi na jasa to amma wancan karin bayanin ta ƙarshen wannan ijma'i suka yi kaman aka haɗu akan hukuncin in dai ruwa bai canza ba an ɗano ko wari ko ƙamshi kinan ko da an samu wani abu nan najasa to ruwa kada ta eh batta mai illa sai ina ganin ne sai sabon babi haza babun fitayammu yanzu za mu tashi babe mai magana akan taimama حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء nan dogo ya makaranta abinda abinda yake ruwayar aisha rajil an take ba labarin cewa mun huto wani bulaguro cikin wata tahiya tare da manzana sallallahu alaihi cikin bulaguro da yake yi hatta idza kunna bil bayda he da muka zo bayda wani wuri ne tsakanin makka da madina kan hanya shin za ta je shi ne suna wurare ne ko kuwa bai da'a ne a wannan wurare a nan sai in kata a ƙi dundi sai sarƙa sarƙa ta ya ta cire cikin dare ne an tashi zai ta hiya ba babu sarƙa ko gida aisha ko gida ba saka tawa a nan ta ce faƙama rasulun sassalam alata masu annabi ya tsaya wajen neman wannan sarƙata ta ta aisha da yana faƙaman nasu ma'auto sun bar shi suna mutane suka tsaya a nan tahiya ta tsaya ake neman wannan sarƙa to wannan abin ya wakana a wurin da ce ta ce wale su alama wale sama ahumma su inda suke babu rijiya babu ruwa babu tanki illa abin yawa ɗauka na babu ruwa a wurin kuma su a cikin kayansu babu ruwa na guzuri sai kenan abu ya rikici ana wannan hali fa'atan nasu ila abi bakar sadiq faƙalu ala tara ma san'at aisha أقامت برسول صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقد زي من بابانتا ابو بكر الصديق بابانتا كما ابو بكر انا مثلا نقصا suka zo nan abubakar suka ce baka ga abin da aisha ta yi ta tsaye manzan salama ta tsaye da mutane kuma a wurin da babu ruwa ba wuri bane bane ruwan tsayawa sha ruwa kuma su babu ruwa ta da mutane babu ruwa a wurin babu ruwa cikin kamu baka abin da aisha ta yi yana an kakar aisha wajen abubakar siddiq wajen babanta ta ce da aka yi haka faja abubakar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibun ra'asau ala fakhir kada na lokacin da abubakar ya zo wajen su ta ce manzana salama ya ɗora kanshi akan cinya ta iya barci abubakar ya zo da ya zo faƙal حبست الرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء cikin tsare manzon sallallahu alaihi wasallam da mutane kuma babu ruwa a wurin ba ruwa a wurin mutane ya mata fada ya fada fa qalat asha tace asha take ba labarin cewa fa atabni abubakar abubakar kwarai ya mun rarauka mana ya zargi ya mata fada kwarai ya ce malamai cewa abubakar ba ta ce baba ba a ce na akwai kenan wuri ne wuri ba da rama nan bai mata rama ba kwarai ya mata ya mata kwarai wada kwarai abin ba daɗi dai kwarai kenan ma nan bai mata sassarci ba faƙal faƙal masha Allah ta ce faƙal masha Allah ya gudu ta ce ya hudu abin da ya so hudu kira kwarai ya mangani ba su zai ta ce ya hudu abin da yake so hudu abin da Allah so hudu waje al ya ta'anu bi yadi fi khasirati yake zungurata a da tsona iki zungurarta a tsanta ta ce iya kinan cirawa ki iya wata faɗa kuma iya zungurarta kinan iya kaman bugun da za ce a tsanta ta ce fala ya muna'uni min taharruk illa makanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhzi ta ce wala ba abin da ya hana in tashi in motsa kurin sai ganin manzon Allah kanshi a sama na sai kun na daure ya ta zungurarta ya ta zungurarta iya mata faɗa iya zungurarta ta ce kurin matsayin manzo na zalama kan shi a sama na sa kurin na kyale na daure amma kina abin akwai ciwo ta ce dai ta kyale kin ta kyale shi ya hudu abin da yahudi ya gare ta shi ta ce fa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbah ala ghayr ma anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya barci sai barci kenan kenan cika kenan anan barci kenan sai barci cika barci shi kenan ba kenan ba kenan barcin da ba tare shi ba ita bata maza ba ya barci shi karshe dai aka wayi gari babu ruwa kuma ga lokacin sallah anan ne fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala ayatul tayammum fa tayammamu sa'idan tayyiban kin aka magana kanta aka saukar da aya na ga tan sa ta akwai mawuti tan sa ta ko ta maida nan abin da kashi ta maida ce kamar Imam Bukhari yanke cewa maida ce ta sauko shikenan anan aya ta sauko yanzu da ba magana wannan ta taimama yanzu wannan akan shi ne aka samu wannan bayani cewa yanzu an ba ku dama ta yin taimama فقال أسير بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر nan lalle an samu matsala aisha ta kyauta ba amma wannan an bata ne amma sai wani sauki ya zo a musulunci na maganar shar'anta taimama in babu ruwa da babu da babu hukuncin da zai hanyar wallah ya yi wani wani wanka yanzu ya samu wani hukunci na yin taimama ba sai an yi wallah ba a yi sallah kuma kuna ba sabu ya zo a musulunci kuma sauki ne shi ne shi wannan usul ibn Khattab cewa wannan ba ita bace ba horokon albarkar ku ba iyalan Abubakar kenan Allah ka abu da yawan sauki da yin su iyalan iyalan Abubakar ba iyalan gidan Abubakar kin Siddiq sai Aisha kenan wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba kenan akwai abu da yawa da aka samu na alkhairi a wannan gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu qalat فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العكب تحته كاجي كما ده كل الله ne kadar da abun yanzu ya kare an kare durin mushkila kuma an samu wani shar'anta taimama a cikin musulunci ana karewa sai ga wannan sarka da aka ta nema ba a samu ba ashe tana kasan raƙuminta ana daga raƙuminta sai ga sarka kunan sababi ne Allah ya kawo da a samu shar'anta taimama kuran sai fa ba'athna ba maka tada ba'irikin allazi kuntu alayhi wanda nake sama fa wajadan ikda tahtahu sai muka samu wannan sarkatawa a kasan wannan rafu shi ne kenan asalin shar'anta samun taimama da to anan ne mas'alar da aka samu cewa ai lokacin sallah yayi wasu ta nema karshe da ya tabbata cikin bukhari ya tabbata sahabbai sun yi sallah su a ta sun ta nema su mutane aka sakwai a taimama ba da yin sallah suna can nema a sakwai aka taimama su masu labari sai suka yi sallah babu arwalla sun zo an ƙare an samu suna mazan labari to mu lokacin sallah da yi sallah muka yi babu arwalla kuma da ba ta yi ma a rucin kayan ba ta yi ma a wannan annabi ya tabbatar da abin su kai wani shine hujja da malamai ke badawa ta idan ka shiga wani hali wanda babu abin arwalla misali a jirgin sama ne ka shiga cikin sulluru an riye ka gidan sulluru an sama da gima daga da kashi ko ina makatan sulluru wurin da ka shiga babu dama arwalla ko taimama ko irin wannan a mota inda ba a tsayawa aka tsaye wani tahiyar wacce sallah ya suka tsayawa balle wasu a suka kasashe san ba sarrafin sallah ba tsayawa to irin wannan hali ba a barin sallah shi ne ta samu sabanin can cikin malakawa lokacin malaman malik ya ce a yi sallah ba a sallah ya daga ba a samu ruwa wani su ce a yi sallah daga ba a samu ruwa a sake wani su ce ba a yi ba a sakewa shi a shahararri cikin malakawa shi ne daidai na ya ce a sallah za a yi in lokaci ya yi babu ruwan ba ta yi mama kuma ba a sakewa to ne ra'ayin shi kadai da wani aikin sahabbai iya cikin malakawa amma saba ra'ayin imam malik kuma shi ke karin hujja ashab kenan a irin wannan halin ka shiga halin da baka da abun alwala kun baka da abun wanka an baka dama kurin ka yi sallah in lokacin ta yayi kurin ka kafara kurin ka yi sallah baka jira mana abu ya kasa kasa kurin dole ka yi sallah sallah kurin ba bari ta wuce inda ruwa ayi babu ruwa ba kasa babu ta abin tamama shikenan la yaklubu la yaklubu mace la yaklubu nafsan illa wasa'a ko ko illa ma ta baka da shi shikenan addin yusul kurin ya kai aiki da lokaci ya yi za ka yi sallah kurin wannan shi ne abin da ya tabbata aikin sabai kuma annabi kuma ya tabbata musu da abin da suka yi bai musu rarauka ba na namu da wanda ta sunna in ma ce kauliya ko fi'iliya ko taqririya sunna kauliya annabi ce kaza fi'iliya ya aikata kaza ko ko tabbata taqririya ya ga an yi abu ya kyale bi hana ba shi ma zama zama sunna inda ba da zama ta sai a ku sake sallah yanzu bayan wannan ina ga wannan shine abin da za mu ɗauka dai a nan lokacin nan ɗan saurako don nan ya kamata mu tsaya don nan za mu shiga sabuwar tambaya ce tambayoyi ne ya kamata mu tsaya kuma insha Allah sai Allah kai mu kenan darasi na sama insha Allah kenan da yanzu juma'a da za a yi insha Allah ganin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته